أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من لا يرحم لا يرحم أنصتوا رحمكم الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم ما كانوا يعملون malun Allah tabarak wannan aya dalilin saukarta shine a lokacin da Allah ya saukar da ayar da Allah yake cewa innakum kuma ta'buduna min dunillahi hasbu jahannam ku da ma- abinda kuke bautawa ba Allah ba duka kuna daga cikin wato tarkacen jahannama mana to wannan sai ta sa musulmi suka dinga zagin allolin da suke bautawa suna ta sukan wato gumaka saboda gashi Allah ya ce duk jahannama za su tafi da su da abin da suke bautawa to zagin da musulmi suke yi wa gumakansu din nan sai su kuma kafirai suka ɗauki zagin Allah suka dinga ambatan Allah na Allah Muhammadu sai su danna masa zagi to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to daga yau wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi ya ku mu'mini kada ku zagi ku dinga zagin abin da suke kira suke bautawa ba Allah ba na daga guma na daga gumaka ku daina zagin su fa yasubbullaha adwan sai su zama suna masu zagin Allah wato ainihin da shishigi da zalunci bi gairi ilmin ba tare da wato sani ba kazalika kamar yadda ainihin wannan abun ya faru wato suke aka shedan ya kawata musu ainihin wato zagin Allah aka kawata musu to haka na Allah ce zayyana muka kawata likulli ummatin amalahum muka kawata ga dukkanin al'umma aikinsu abinda suke aikata na sharri ko kuma na alkhairi Allah ce sai muka kawata musu abin suka yarda da shi suke yin sa saboda haka kar ku zagi Allah kar ku zagi allolinsu don kar su dinga zagin Allah sun mai larabin marji'uhum sannan makomarsu kafirai zuwa ubangijinsu ne a lahira fayin rabbi'uhum kuma ya ba su labari bi ma kanu ya'maluna da abin da suka kasance suna aikatawa kuma yana mai saka musu da shi وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون Wannan Allah ya ce wa aqsamu kafiran maka suna rantsuwa billahi da Allah jihada aimanihin suna mai kokarin rantsuwar su cewa la in ja'atuhum wallahi haqiqa idan ayatun aya ta zo musu daga annabi Muhammadu abun mamaki kamar yadda suka nema la yuminanna biha za su yi imani da ayar kuma su yi imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi haka suka yi alkawari Ƙul Allah ya ce ga ya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama innamal ayatu a takaice dai ayoyi ko zuwa da ayoyi inda Allahi gurin Allah ne yake zuwa da ita saukar da ita yadda ya so ga waɗanda ya so na mu'ujizozi na abubuwan ban mamaki ne kawai mai gargaɗi ne shine Allah ya ce to wa ma yash'urukum wane ne ma ya sanar da ku wa ya sanar da ku cewa ma idan ayar ta zo za su yi imani in ma an zo musu da ayar kun ma sani ne za ma su yi imanin A? ma'ana shi Allah ya riga iliminsa ya sani an na cewa ayar idan ja'at idan ta zo musu to la nuna ba za su yi imani ba ya riga ya a ƙudurarsa ya sani cewa ba za su yi imani ba ko da ayar ta zo abin da suka nema dalilin saukar wannan ayar shine kafirai ne suka yi zance da manzon Allah kamar yadda imam al-qurtubi ma ya fitar cewar a dalilin saukar kafiran da suka zo suka sadu da manzon Allah daga qurayshawa sai suka zo suka ce da shi ya muhammadu kana ba mu labari kana ba mu labari kan cewa wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ba Musa sanda in ya doki dutse da ita ta fitar da ruwa ya ba Isa kuma wato ainihin rayar da matacce ya ba wato ainihin samuda shine salihu taguwa to kai kuma ka zo mana da wasu daga ayoyi da za mu gazgata kai annabi ne irin waɗannan saboda haka abin da muke so da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to me kuke so a zo muku da shi na daga aya sai suka ce muna so ka mayar mana da dutsen safa ya zama gwal shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka mayar muku da shi gwal aka aikata haka za ku gasgata ni sai suka ce kware suka rantse za su gasgata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi daga gurin su yana tashi sai Jibril ya zo ya bi shi sai Jibril ya zo ya bi shi yace in ka so a mai da dutsen safa ya zama gwal idan ko ba su gasgata ka ba bayan an mai da shi gwal to Allah ya ce mu gaya maka tabbas hakika za mu azabce su za mu kifar da su kuma abin da ba a yi wa al'umma annabi kenan in kuma ka so ka rabu da su a kyale su kar a kula su da zancen mai da safa gwal Allah ya karɓi tuban wannan ya tuba kawai daga cikin su wannan ya tuba ya ba hanyar daidai Allah ya karɓi tubansa wannan kuma ya ƙi ya imani ba sai an mai da dutsen safa gwal ba Allah tabaraka ta'ala ya azabce shi shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to shikenan Allah ya karɓi tuban wanda ya so ya karɓi tuba to shine Allah ya saukar da wannan ayar yana mai ba da labarin abin da suka gaya wa annabi fa aqsimu wato ainihin billahi jihada aimanihim lalle sun rantse inda ya zo musu da aya ko za su yi imani za su bi kuma ba za su yi imanin ba Allah ya riga ya san haka don haka aka bar aiko da ayar shi kuma Allah tabaraka ta'ala a bisa tsarin san aka aiko da aya ba abu ba sai ya kifar ya halakar to kuma shi Allah ya alƙawari ba zai yi wa al'umma annabi Muhammadu haka ba saboda ainihin wa ma kana Allah mu'azibuhum wa anta fihim dinnan Allah ba zai ba saboda haka sai aka fasa na'am ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة نعم ونذرهم في طغيانهم يعمهون Allah ya ce wani kallibu afidatahun Musa Allah mu ne muke juya zukatansu daga barin imani ba ko an zo da ayar ba za ma su gane ba balle wato ainihin su imani wa absarahum mu ne muke juyar da maganansu ba sa iya ganin gaskiya balle su yarda da ita su imani kama lam yuminu bihi awwala marrati kamar yadda ba su imani da ayoyin da Allah ya saukar a gare ka ba ya rasulullahi tun farko to yanzu ma ko an zo da wata ayar ba za su imanin ba wa nazarahum musu Allah muna masu barin kafiran maka ya amahuna suna masu gigita da ɗimo cewa fi ɗaguya ne cikin ɓace-ɓacen su.
Wala wannana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون الله ولو أننا داشوا موسى الله wato ainihin nazzalna ilaihimul mala'ikata mun saukar da mala'iku gare su kamar yadda suka nema suka ce manzo ya zo musu da mala'iku mana su ga mala'iku sun zo suna bin manzon Allah yana faɗin ayi kaza mala'iku suna cewa eh gaskiya ne haka yake wa kallama humul mauta kuma matattu su yi magana da su cewar sun nemi mala'iku su dinga bin manzan Allah kuma sun nemi wato ainihin manzan Allah ya sa matattu su dinga magana da su kan cewar abin da ya zo da shi gaskiya ne su sun je lahira sun ga gaskiya ne abin an aiko shi sun nemi haka Allah ce to da mun yi musu haka mun saukar da mala'iku kuma matattun sun wahashar na alaihim muka tattara a gare su kulla shay'in kowane abu da ainihin ya gabata matattu da halittun ubangiji da jinsi jinsi na halittu duka dabbobi da tsuntsaye duk mu tara musu su su tashi wato sharna alaihim kulla shay'in qublan mu tara su su zama su masu fuskantar juna ko kuma hasharna alaihim kulla shay'in wato qublan taruwa na gaba da gaba muwajaha ko kuma kubalan da fata akan baya zamanto tarawa na ainihin kabilu daban-daban ko ko hashana alaihim kulla shay'in qibala ya zama kisra wato jama'u masu yawa da yawa da yawa jama'a faujan faujan su haɗu su zo su taro shine duk wanda ka fassara da shi yayi shine Allah tabaraka ta'ala ce ko da an musu hakan an tara musu magabatan da barmatattun da komai da komai a yi musu kamar taron alkiyama su gani ma kano liyominu ba za su kasance suna masu yin imani da ainihin wato abin da aka aiko ka da shi ba ya rasulallah saboda ya riga ya ilimin allah ba za su yi imani ba illa an ya sha Allah sai dai in Allah ya so yin imanin nasu to kuma bai so ba walakin na aksarahum sai dai hakika cewa mafi yawa yawan su ya haluna suna masu jahiltar haka ma'ana suna jahilci da rashin sanin cewar abin da suka neman in an zo musu da shin ba za su imani ba amma gani suke da za a zo musu da ayoyin da suka nema za su iya bi kuma a mashiyar Allah ba a shirya su imanin ba wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin linsi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون الله يجي وكذلك هكذا مرين يكي جعلنا مكسنيا aduwan makiya li kulli nabiyin ga dukkanin annabi mun sa masa wato ainihin makiyi ko kai bashi ko ka bawa aduwa mafuradi saboda a mafuradi ya zo ko ka bashi a jam'i domin abin da yake ga annabawa ba maki ɗaya ba ne sai ka duwa na ka fassara shi shine mun sanya masa maki sai ce makiya ɗinan da muka sanya sai kuma ya ce shayaɗina wannan badali ne an yi badalin adu da shayaɗina wato shayaɗinal ins da kuma shaiɗanu makiya su ma ga annabawa na mutane wal jinni da kuma na aljanu wato akwai shaidanu na mutane da kuma shaidanu na aljanu duka an sanya su a cikin makiya ga annabawan Allah saboda ba sa son wato ainihin ainihin wato lamarin Allah shi ko shaidan na mutum ya fi ma shaidan na aljani ainihin illa bayan Allah da yawa sun yi magana sun farfada akan cewa aduwi na na mutum ya fi aduwi na shaidani saboda kamar yadda kowa ya sani shi shaidan na jinnu in aka yi ta'awizi gudu yake kana a'uzu billahi sai ya barka amma shi ko aduwi na kamar kiyanka na jinsinka na mutum yayin da kai ta'awizi ta kama zai kuma yana nan haka zai ziga ka sai kun saba Allah shi sa aka ce to lalle a guji maki na mutum na wanda kake gani to shi babu aminci ya fi kowa cutarwa kullum imamul gazali yana cewa wato shiɗanin aljani akwai aminci a tare da shi dan za ka yi ta'awizi ya gudu amma ka tsarci shiɗani na mutum babu aminci yayin da ka nemi tsari daga allah ya tsare ka daga shiɗan to shi sannan yake daɗa shigo ka kuma yake daɗa kora ka zuwa sabawa Allah shaidan ɗin mutum haɗari ne shi saboda haka kuma mun ga abin da wato maliku ɗan dinari yake cewa shaidani na mutum shine mafi tsanani a bisa shaidan na aljini dan maganar yayin da kai ta'awizi sannan gudu zai yake cewa amma shi ko yayin da kake ta'awizi sannan yake daɗa matsowa kusa da kai kuma yake jan kai zuwa sabon Allah to Allah ya san wa yawa annabawa makiya na daga shaidanu na mutane da na aljani kuma su shaidanun nan makiyan nan na mutane da na aljani yuhe ba'dhum ila ba'd shashinsu yana wahayi zuwa shashinsu da zukhrafal qaul wato ainihin mummuna na daga ainihin zance abinda ake nufi daga mummuna wato daga zance mara kyau wanda ake cakuɗa shi da mai kyau shine zukhrafu abinda ake ce masa zukhrafu mummuna ne ake cakuɗa shi sai ka gan shi kamar kyakkyawa amma a zahirinsa za ka iya ganinsa wato kamar mai kyau amma a ɓoyensa kuma mummuna ne to haka suke yi wa junansu wahayi da maganganu na banza gururan ba don komai ba sai don ruɗi domin junansu su ruɗi junansu su kauce wa Allah walau sha a rabuka da ubangijinka Allah ya so ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ma fa'aluhu da ba su aikata wannan zuhuraful qawl din ba da ba Allah ya so ba zai bar su su yi ba da ba za su yi ba fazarhum rabu da kafiran maka ya rasulallahi wa ma yaftaruna da abin da suke wato ainihin kaga na ƙarya suke jinginawa zuwa ainihin lamarinka wali tasga ilaihi afidatul ladhina la yu'minuna bil akhirati wa liyardahu wa liyaqtarifu ma hum muqtarifun ice wato ka zamanto adafi ne akan gurur walitasgha tana masu ainihin karkata ilaihi su wato ainihin junan nasu tana mai karkata ilaihi zuwa jin zancen banza na zuhuraful qawl din nan ko walitasgha ilaihi afu ilatul lazina la yu'minuna bil akhirati zukatan waɗannan da bata imani da lahira ba bata imani da Allah ba tana mai karkata ilai zuwa jin zancen banza nan da yake cakuɗaɗɗe wal yarduhu kuma suna masu yarda da wannan ainihin zancen da suke ji daga shaidanin wala yaqtarifuhu suna kuma tsururutarsa wato shi zancen da kuma mummunan aikin suna yi suna yarda da shi don yarda da barna barna shi to suna aikata shi saboda mai suna yarda da shi mahu muktarifuna su kuma ba su zamanto wato ainihin masu aikatawa ba ne mana mahu muktarifuna ba su zama masu wato ainihin kamfata da aikata zinaban ba amma kuma suna masu yarda da shi don haka suka zamanto su ma sun aikata wannan kuma ubangiji allah da shi ne yake musu uku ba a kansa ba su aikata ba misali amma yardarsu da karkatawa da zukatansu da ji sai suka zama to an haɗar da su da masu aikatawa da masu ƙagen to saboda haka sakamako da zai zo haka zai same su na waɗanda suka aikata ɓarnar su ma tare za a yi musu hukunci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce afa ghayran lahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وانا آية تسوكني saboda abin da kufaru makata suka nema daga manzon Allah cewa wai ya sanya wani hukunci tsakaninsu da shi menene hukunci menene abin da za a yi tsakaninsu da shi saboda su zauna daidai a kafa wani hukunci to wanda zai zama ma'ana su kagi wani hukunci sabo a junansu da za su yi zaman lafiya ba su ba to akan wannan ne Allah ta baraka wa ta'ala ya sauka da yawa abin da ayan nan ta ba take nufi yarda ka gani da barna barna ce yau shi ake so a gaya maka ka an ce masu aikata tsururutan maganganu na zuhuraful kauli sun yarda da wannan kuma su ba su suka aikata wannan ɗin ba amma hukunci Allah zai musu hukunci ɗai saboda sun yarda yartuhu wala ya ƙatarifu wa ma hum muqtarifu na ba kuma saboda haka kowa ya kiyaye duk abin da zai zama na barna to ko baka yi shi ba kar ka yarda da shi ko ba za ka iya hanawa ba to karka yadda da shi karka kuma ji daɗi in ana yinsa wannan ayar da suka nema cewar annabi ya sanya hukunci tsakaninsu sai Allah ce da manzo Allah ga ya musu afa gaira afa gaira lahi aftagi hakaman yanzu wannan Allah zan nema ya zama mai hukunci tsakaninmu da ku hukunci mai ni ne zan yi hukuncin ko kuwa Allah kuma shine mai hukunci tsakanin to waninsa zan nema ya zama alkali tsakanina da ku ya mana hukunci wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba shine kuma ya sauka muku wato ainihin da littafi kuma shine alqur'ani littafin nan mufassalan abin rarrabewa ne a cikinsa shine ya rabe barna daga barin wato ainihin gaskiya ya saukan mana da shi wallazina atana humul kitaba waɗannan kuma da Allah ya ba su littafi tun gabanin namu alkur'ani shine a taura su ne sa abdullahi dan salamu da abokansa ya alamuna suna masu sani annahu haƙiƙa cewa shi munazzalun abun saukarwa ne alkur'ani min rabbika daga ubangijinka Allah bil haƙi saukarwa ko da gaskiya fala ta kunanna kada surutan waɗannan mutanen masu sa ka je ka zo da wani hukunci kada ya janyo ka kasance min almumtarina kana daga cikin masu yin shakka cikin alkur'ani babu kokonto alkur'ani daga Allah yake kuma duk hukunci Allah ya gama yana cikin alkur'ani kan suka kuma sauraron su suna neman wani hukunci وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا na'am لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم Alim Allah ya ce watan mad kalimatu rabbika hakika kalmomin nan na ubangijinka shine hukunce hukuncensa da kuma wato lokuta da ah, ta cika sidikan gaskiya wa adalan da adalci wannan duk tamizi ne tammat kalimatu rabbika sidikan wa adalan la mubaddila li kalimati babu kuma mai canjawa ga kalmomin Allah ko ya rage ko ya goge ko kuma ya kara shine tabdili babu ga kalmomin Allah shine alqur'ani da abin da ya hukunta a cikinsa wa huwa sami'u ubangiji wa huwa sami'u ubangiji Allah shi mai ji ne ga duk abin da ake faɗa al'alimu masani ne da duk abin da bayansa suke aikatawa وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله na'am إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون Zuhur, ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wa in tuni in aksara man filara yan kabi mafi yawa yawan wanda suke ban ƙasa wato na kafirai in ka bi su da ra'ayinsu yudullu ka za su batar da kai ne an sabilillahi daga wurin tafarkin Allah shine addinin musulunci in yattabi'una illa zan domin su ba komai suke bi ba a cikin rayuwarsu da mu'amalarsu su face sai zato kawai in ban da zato ba sa bi ba su da hakika wa inhum su ko ba su zamo ba face ainihin illa ya suna suna yin su face masu yin su suna masu yin ƙarya ne a cikin abin da suke faɗa
إن ربك هو أعلم من يذل عن سبيله na'am وهو أعلم المعتدين بالمهتدين حقيقة أبنجدك الله يا رسول الله هو أعلم شيني ما في سني معنا بمن ضل عن سبيله قوانا يبأتي دقورا تفركا سبيبو قسكيابا وهو أعلم شيني كما ما في سني بالمهتدين دوات أن نسك الشريعي ونسك وتفركا كتفركا قسكيا كما ذي ساكا وكوا نيدا قتشكنسو فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين Allah ya ce fakulu ya ku bayi ku ci mimma zukira smullahi alaihi a da- a bisa abin da aka ambaci sunan Allah a kansa yayin yankawa bismillahi Allahu akbar ku ci daga abin duk da aka yanka aka ambaci sunan Allah in kuntum mu'minina in kun kasance ku masu imani ne da Allah وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato ainihin wa malakun me ke gare ku Allah ta kulu ba za ku ci min ma zikira sumullahi alaihi abinda aka yanka aka ambaci sunan Allah a kansa ba me zai ana ku ba za ku ci shi ba Allah ya koma kan maganar ababanci da halaccinsu da kuma wannan suka karyata ba za su ci kaza ba saboda kaza Allah to domin su kufaru sun ce wato su ba za su ci abin da wani ya kashe ba in dai ci za a yi to a ci mushe shine ya fito akan wannan ne Allah ya fara koro magana ya ce wa fassala hakika ubangiji Allah ya rarraba ainihin lakun gare kuma harama abin da ya haramta alaikum akan ku kowa ya sani a cikin ayar hurmat alaikum almaitatu da mushen ma aka fara ala wato illa marɗururtum ilaihi sai dai abin da kuka buƙatu zuwa gare shi na cinsa na mushe da babu wanne yake mai kyau da za ku ci kuma ga buƙatuwa zuwa wannan an yi muku ainihin uzuri idan kuma matsalar ta kauce uzurin ya kauce wa inna kafiran haƙiƙa wato mafi yawa daga cikin su luna suna masu ɓacewa ne daga barin gaskiya bi a hawa'ihim da sababin son bin son zuciyarsu suna kuma ɓacewa ne bi gairi ilmin ba tare da sani ba a cikin ɓacewar tasu inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka Allah wato a alamu shine mafi huwa a alamu shine mafi sani bil mu'tadina da masu ƙetare iyaka ma'ana masu barin halal zuwa haram Allah shi ne mafi sani da ainihin wato abin da suke aikatawa kuma shi ya san waɗanda suke ainihin saboda sun ce idan wai abu ya mutu Allah ne ya kashe shi to daga ci kisan wani to kisan Allah ya fi daraja so ba za su ci wani ƙato ya zo ya yanka ya kashe kana kallon ga wanda ya kashe wannan ko an sa mishi ya bushe ai kaga babban aiki ne Allah ne saboda ka sai suka dawo sai suka kuma ki barin mushe saboda wa to shine Allah ya ce a tintin fasala lakum ma harrama alaikum ko tunda Allah ya ce hurumat alaikum almaitata wa dama wa lahamul haqqi zuwa karshe to da maitatan ma da mushen aka fara sai su kuma ku fara makata saboda maguzanci sai suka ɗauka cewa ai wannan aka ga yayi mushe to ya ma fi daraja rububi ake yin gidan wani ragon sai ya mushe a je a ta nema ko yaya je a samu a ce na albarka Allah ne ya kashe shi da kansa
وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ya ku bayi Allah ya ce zaru ku bar zahirar ismi bayyanannen zunubi wa hu da kuma ƙoyayyensa duk ku bari sabo wanda ake na fili da na ƙoye duk ku bar shi ku daina yi Allah ya hana ku ku kame kanku ku tsare to wani kaulin suka ce abin da ake nufi zahirar ismi shine wato ainihin zina wa baɗina ma zina to ya aka yi ta zama ita kaɗai ita ce zahiru ita ce baɗinu ce ai zina ce akwai mutanen da suke yin zina saboda girman su ko ana jin nauyin su suke ɓoyewa mutum ya karuwa sa ɓoye ba wanda ya sani yana lalata sa a ɓoye in ma aka ce maka wana na yi ba za ka yadda ba saboda kawai su baɗi na ho suke akwai kuma 'yan iskan gari da ba su da mutunci ba su damu ba kawai zanarsu a fili suke ba kunya to 'yan zahira ho to wannan shi sa aka ce wasu daga cikin malamai suka ce a abin da ake nufi wato zahirar ismi shine zina sata da sauran shan giya wannan a fili ana kallon sa an ga wannan zanubi ne yawwa duk wanda aka kama shi da giya ko aka kama shi da luwaɗi ko aka kama shi yana sata yana cutar mutane to wannan zahirul ism ne baɗin huko shine laifuffuka manya-manya kaba'ira wannan ake so ba za ka iya fuskantar mutum ka ce wannan zunubi kake aikatawa ba kamar girman kai ko hasada uwa uba ko riya ko ganin ni na fi wani ni me ni isasshe ne ban da wani yawwa ko kuma san shugabanci ai shi so yake shi shi sai shi to wannan duk manya-manyan zanabai ne fa amma kuma ba ho ne yawwa ba wanda zai zai fuskance ka ya ce kai mai zunubi ne kana da girman kai ba kuma wanda za a fito kai kai san me kake ji a zuciyarka ko ko kwafe kana jin haushin wancan kana jin haushin wancan ko kuma hasala kana jin haushi dan mewa da ya samu kaza wa'annan zunubai ne waɗannan suke ba waɗanne ba mai taranka da cewa wannan kayi kaza kuma mai yin wannan ma zai ji shi ma kamar ba zunubi yake ba amma ya ɗau kwalbar giya isha ko ya zina shi kansa ya san ya zunubi zahirahu kenan kuma za a gani za a gani wannan ko ba a gani to shi zahirar isi to duk baki ɗayan ko ta wani bangare a bar su a nisance su inji ubangiji ku bar wannan zahirar ismi wa badina inal ladina yaksibuna al-ithma haqiqa waɗannan da suke tsororutar sabo sai zauna da sannu za a saka musu wato abin da suka aikata a gidan lahira za a yi musu sakayya bai ma kanu ya katarifuna da abin da suka kasance suna tsaroruta suna aikatawa wala ta kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الله تعالى تأكلوا يا كوباي كركوتي مما لم يذكر اسم الله عليه أبن دبا أمبت سنة الله كان سباك ينكاشي kamar ya mushe karkuci ko aka yanka shi ba tare da sunan Allah ba aka yanka da sunan wani Allah kamar gunki ko wani boka ko wani aljani aka ambata aka yanka karkuci in ji Allah wannan abun in dai an yi haka to lalle an yi abin da yake haramun cinsa kuma ba zai yiwu ba yawwa wa innahu haƙiƙa cin wannan abun da ba ambaci Allah ba ko aka ambaci wani Allah aka yanka Allah fiskon wallahi fasikanci ne fita ne daga barin ɗahar Allah wa inna shayaɗina haƙiƙa shaiɗanu layuhuna suna masu yin wa'ayi da kutsawa da kimsawa da yin wasuwasi ila auliyaihim zuwa masoyansu su ne kafirai kan cewa su dinga yin wannan abubuwan su ci kawai ba komai suna halatta musu mushe li jadilukum suna kuma masu yin jayayya da ku a cikin cin mushe hasan na ce muku ai yana da kyau ya za a ce ba za a ci mushe ba bayan Allah da kansa shine ya kashe a gani suna kutsa musu abin nan ne domin su yi jayayya da ku a cikin lalle sai an halatta mushe wayan atumuhum in ko kuka bi su a cikin wannan ra'ayin cin mushe da cin abin da ba a yanka da sunan Allah ba innakum hakika kuma kun zama la mushrikuna wallahi kun zama masu yin shirka da Allah domin domin kun zamanto yarda da aikin mushrikai shi ma shirka ne to in dai kuka yadda kuka bi su kuka ci mushi to kun zama kuma kamar su awa man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman masaluhu يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون wannan aya ta sauka ne Allah yake buga misali akan mutum biyu da akan sayyidina Umaru al-Faruq radiyallahu anhu da kuma kan Abu Jahalu lantaccen Allah wanda dama su ne annabi alaihi salatu wassalamu kamar yadda aka sani ya nemi Allah ya bashi ɗayan umarai na guda biyu annabi ya addu'a cikin dare ya ce Allah a bashi ɗayan biyu ko Abu Jahal ko Umar sayyidina Umaru to Allah sai ya wafakar da addu'ar annabi sai sayyidina Umar ta faɗa kansa shine imani ya cika shi shine ya musulunta to shine Allah yake kawo misali akan su su su biyun kuma ubangiji yake nuni cewar za su yi su zama ɗaya allah tabaraka wa ta'ala ya ce awa man kana mayitan shin yanzu da wanda ya kasance matacce a da fa'ahainahu mutuwar ko da ya kasance da ita shine sai na umaru da kafirci bai miƙa wuya ba sannan bai shiga addinin Allah ba to yana mai yi tammatacce kenan fa'ahainahu sai muka raya shi daga wannan mutuwar da shirya muka ba shi imani sai ya zamanto imani ya shige shi kafirci ya kauce kuma sai ya zama rayayye Allah ya ce sai muka raya shi waje an lahu nura muka sanya haske a gare shi haske kuma hasken shari'a shine daga Allah yamshi bihi yana tafiya da wannan hasken finnasi cikin mutane kowa yana ganin sa akan daidai kuma ya shiga imani imani ya shige shi wannan shine sayyidina umaru amma man kana mayyitan fa ahaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnasi ya zama kuma kowa ya ga haske da imani da ci gaba da rayuwa mai daɗi ga sayyidina umar saboda samuwarsa imani kamar matsaluhu zai zama kamar tamkarsa ma'ana fi zulumati wanda yake cikin dufai laisa bi harijin minha bai zama yana fita daga wannan dufan ba yana cikin mutuwa ta kafirci yana cikin duhu don bai samu hasken shirya ba ya dawwama a cikin haka shine abu jahali kenan to da shi da shi za su iya zama ɗaya ba za su zama ɗaya da hukutan amsa kuma shine ba za su zama ɗaya ba kazalika haka lamarin yake Allah tabaraka ta'ala yake kawata wa muminai imani ya kawata wa kafirai kafirci shine ce yadda ya kawata imani a cikin zuciyar muminai irin su sai da na umaru radiyallahu anhu zuyyina haka na aka kawata lilkafirina ga kafirai su abu jahal ma kanu abinda suka kasance ya amaluna suna aikatawa na daga shirka da sabon Allah wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin kabira mujrimiha liyamkuru fiha وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون الله يشعر كذلك هكذا kamar yadda muka sa wato ainihin wato fasikanci da shiririta da shirme a zukatan wato ainihin abu jihali da mutanensa hakanan kuma wato muka sanya fi kulli karyatin cikin kowace alkarya a kabira mujirmi ha manya-manyan mujirmanta muka sanya su liyan kurufi ha domin su yi wato makirci a cikinta muka kuma muka basu suka dinga yin makirci a ciki suna toshe bayan Allah daga barin imani kuma suka yin imani kowane alkaryatu manya-manyan haka Allah ya ce haka muka yi musu muka tsince su wan bai wan kuma suka zauna suka rike girman su na cewa su su ne manya suna ta iskanci wa ma kuruna to ba kowa suke wa makirci ba illa bi anfusihim face da kawo kansu a kansu ma'ana makircin su su shugabannin da iskancin su da suke yi wato ba sa yi kowa illa bi anfusihim face sai ga kawo kansu domin bala'in makircin kansu zai fara wa ma yash'uruna su ko ba su zama suna masu yin sani da cewa makircinsu da iskancinsu ba kansu suke yi ba wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nuta misla ma utiya rusulullah الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صوار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون الله يأتي وإذا جاءتهم آيات idan aya ta zo musu su kafiran maka a bisa wacce take nunawa a bisa gaskiyar annabi muhammadu kalu sai ka sun ce lan numina ba za mu zama muna masu imani ba da annabi muhammadu a ta yi wuta mislama utiya rasulullah har sai an zo mana mu ma da abin da aka zo manzannin allah mu ma sai an zaɓe mu an ba mu manzanci mun zama mu ma annabawa abin da suke faɗa kenan mun zama kamar su mu ma a ba mu annabta eh ai hasada kenan shi sa wanda ake wa hasada allah yake ba shi nutsuwa idan in ba a baka nutsuwa ba in aka yi maka hasada in hasada ta fuskanto ka daga mahasadi sai mutum ya je ya kauce wa falala Allah ya fada garari duk an natsatsu a halitta ba kamar manzon Allah duk bala'in hasada mai hasada da aka fuskantowa da annabi za ka ga a natsansa annabi yake babu ya damuwa don farala ce ta Allah take tare da shi kuma ba daɗi ne ita hasada ba ta da daɗi daga abubuwa ukun da aka gaya mana hajiya ta ce ukun nan duk wanda aka yi wa ba daɗi amma a yi makan shine nasara a rayuwa ba kai kai ba na farko hasada wani, wani kasgin jahili ya sa ka gaba ya taimaka hasada abin ba daɗi amma a ce kai aka yi wa hasada ba kai kai ba to shine kai nasara abu na biyu sata kana nan da kana harkokin ka yan kudin ka wani ya fake ka ya kwashe ko a zare maka waya ka laluba ka ji ba komai ka ji wani bom ba daɗi amma a ce kai aka sacewa ba kai kai satar ba shine nasara a rayuwa abu na uku shine wato giba a zo ana ta yi da kai wannan ana ta zagin ka to ba daɗi ka ji ana yi da kai dama hadisi ya nuna mana ya yi zara na uzunu a hadikun ɗin nan in ta kuɗa ta ji labarin wani yana can yana zagin ka ba daɗi to amma a ce kai aka je ana yi da kai ana giba da kai shine nasara ba kai kake yi ba na hudun shine gasa wani na nan yana gasa ka ko mai kai sai ya yi ko da ba shi zai ciwo ya to kaga ba daɗi amma a ce yau kai Allah ya jarraba ake yin gasa da kai shine nasara ba kai kake gasa da wani ba isa ya kamata mumine mu lura duk sana hasada ta bullo daga mai hasada in har dai kai ake wa ba kai kake ba to ka goda Allah ka nutsu kuma ko me za a yi maka in dai akan hasada ne to ka goda Allah to wannan shine abun wannan ayar ta sauka ne a cikin sababin walidu dan mugira wanda shi da shi da abu jahal kuma shi ma ta sauka a cikinsa dan abubuwan da suka yi to shine abin da allah tabaraka ta'ala ya musu raddi da wannan maganar ya faɗa da abin da suke faɗa wa manzon allah haka suka sai walidu dan mugira da ya je samu manzon allah ya ce a yi da dai kai da kake cewa kai annabin Allah ne da annabtan nan taka ta gaske ce in dai da annabta gaske ce ba kai ne za ka zama annabi ba ni ne zan zama annabi na fi ka cancanta a cikin kwarai shawa da na zama annabi dan na girme ka shekaru na sun fi naka kuma na fi ka kuɗi na fi ka kuɗi zallan duke da nake da ita ba ka da ita sannan ka ce kai ne annabi kaga wannan hasada ke wannan shi wali da dan mujera la'anan na Allah shi yake faɗa shi ko abu jahali shi ta giba yake yi yake cewa kai ƙurashawa sun mai da mu kamar wato wato dawakan da suke mazar kwaila ka san shi dokin da yake mazar kwaila mai ƙarfi ne ake sa su suna gewayawa suna matsa rake suna tara sukari in suka yi suka yi suka yi suka gaji sai a dan ba su abinci da ruwa sai kuma a ɗauki madarƙwaila kuma a yi aiki kuma ta zama dukiya su kuma suna can gefe eh sai suna ta cinciyawa shine abuja da yake cewa mu banu banu abdulmunafi sun sun matsatse mu cikin ɗaukaka mu ne ya kamata mu zama maɗaukaka mu zama a cikin mu akwai annabawa gare mu ya kamata ya zamanto mun samu mu ne amma ya za a yi banu abdulmunafis ce su a cikinsu ne muhammadu ya fito shine annabi mu sun mai da mu wato dawakai na na yin sukari da da mazar kwaila muna ta wahala su kuma su ne da ɗaukaka a ai mu a cikinmu ya kamata a samu annaba mu in dai ko babu annabi ba ni ne na zama annabi ba in ji abuja ne to har abada ba zan imani da muhammadu ba kuma ba zan bi shi ba har abada in ko in ko in ko haka ne sai dai in ni ma a zo min da wa'ayi na zama annabi kuma babban annabin da na fi shi to watakila in dan bi shi ka gani to wannan maganganun da suke ta yi na hauka na hasada to duk wata mu'jiza in ta zo sai su ce ba za sai sun nema in abin ya zo sai su ce ba su yadda ba kaga tsagewar wata ma da suka nema da aka yi suka ce su ba su yadda ba kuma gashi su suke neman ayat ta zo to shine Allah yake fadawa yake fadawa annabi da al'umma su suna fada sun ce ba za su imani da kai ba har sai an zo musu da misalin abin da ake zuwa wa manzannin Allah da shi kaga shi sun yadda akwai manzannin Allah shi ma sarifa ya san komai shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ai lamarin ba na cancanta bane misali to irin yadda ake yi ciki kenan yanzu mutum ya ce sai ni sai mu 'ya'yan gidanmu mu ne 'ya'yan wane sai mu a ɗaukaka ba ruwan Allah ba ruwan Allah sai ya ɗauko ɗan gidan gertai ɗan ƙauyen ƙauye yau ya mai da shi kuɗi kai kuma ɗan birnin ɗan mashahuran kana nan kana yawon maula kana cikin mahaukatan gari shi ba ruwan Allah duk wanda yake jin aini su ɗan wane ne sai mu to insha Allah ko ko bai ko Allah bai mai da bayan bayan su sa koma baya Allah barin su ake yi abin da ya so kuma haka yake to dan ka san Allah yadda yake yi ya so shine yace Allahu kuma a ka'ida wasu daga cikin malamai sun ce sun yi wasu addu'o'i ma da suka wato sunnanta idan aka zo nan wajen ba kafin a ƙetare can ake addu'a sai ma an yi addu'a saboda lamarin Allah kana karanto aya ka zo kalu lan numina hatta yuta misala ma utiya rasulullah kafin ka tafi Allahu sai ka tsaya nan ana addu'a ana ce eh wakafin nabi ore ka gani wakafin nabi to an tsaya a nan akwai ma'asurat da aka karɓo na addu'o'in da ake yi a nan yawwa kuma akwai abin da aka ce an ji annabi yana cewa a nan akwai kuma abubuwan da bayan allah daga cikin sahabbai suke tsayawa a nan suke addu'a kuma ya inganta mutum yana karatu ya zo nan ya tsaya ko me ya roƙi allah Allah ya ne masa an riko abubuwa da yawa addu'o'i da ko da Allah da abubuwa da ana yi ana ana faɗa kuma ana kamun kafa da alƙur'anin da manzon Allah duka da za ka ga ko ya dawo gafir lana wa li abaina wa li ummatina bi haqqil qur'anil azim wa rasulil karim ka gani bi rahmatika ya arhamar rahim karshen addu'ar wasu daga cikin salafu kenan na daga sahabbai kaga nan za ka san cewar daga cikin ilhamar da Allah yi musu suke tsayawa su yi addu'a nan ganin irin shuruɗin da annabi yake a gurin. Allahu Ubangiji Allah a alamu shine mafi sani haisu ya ji alo rasalatahu inda yake sanya saƙonsa ma'ana aikensa da kuke cewa ku aiku ku ne ku kuka cancanta to Allah shi ya san inna ya kamata ya sa an karanta da jam'i ko da ifradi haisu ya ji alo rasalatahu ko haisu ya ji alo rasalate duk wani aka faɗa Allah shi ya sani inda yake sanyawa shi Allah shi ya san cewar banu abdul munafi bani abdul munafi shine su manzon Allah su suka cancanta da ita mana shi Allah ya san me ya sani ya ba manzon Allah bai ba ku ba yawwa sai yusibul lazina ajramu sawaru da sannu wato kaskantaka za ta samu waɗannan da suka yi wato mujirmanci suka yi barna da maganganun nan da suka yi kaskanci da sannu zai same su a duniya da kuma kaskancin lahira aka karkashe su a badar aka yayyanke su aka kakkayar da su suka kaskanta inda lahi a wajen ubangiji Allah za su samu kaskanci a duniya da lahira wa azabun shadidun da azaba mai tsanani kuma a lahira bi ma kanu yankuruna da sababin abin da suka kasance suna makirta shi faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون الله تبارك وتعالى يتي وتعينهم فمن يريد الله wannan da Allah tabaraka ta'ala yake nufi an ya hadiyahu ya shiryar da shi to ya sharah sadrahu lil islam sai Allah yakan bude kirjinsa da musulunci mana ya jefa masa musulunci ka san a ka'ida kamar yadda hadisi ya inganta shi ta rayuwa ta shakawa da kuma ta sa'ada azaliyai ne tintina an gama ne shi Allah ya yi halitta tun a azal ya kasa kaso biyu shaqiyun wa sa'idun yawwa to shi shaƙi alamar shaƙawa shine Allah ya kuntata zuciya da kirjin bawa ya kasa gane gaskiya ya kasa bin manzon Allah to shine alamar shi tun a azalu shaƙi ne zai ta rayuwarsa a kuntace har ya zo ya aikata ayyukan da zai zama na shagawar kuma ya mutu ya tafi cikin tsiya cikin jahannama shi kuma wanda Allah ya kaddara sa'idi ne shine da alamar sa'ada shine Allah sai ya bude kirjinsa ya zuba masa haske ya zama yana mai bin annabi yana mai yarda da abin da ya zo da shi da hukunce hukunce da komai ba tare da to shine alama shi sa Allah ana yake nufi wanda yake nufin wannan Allah yake nufin sa da shari'a to sai ya bude kirjin sa mana su Allah ya nuna alamar sa'ada sai kirjin sa ya zama yayi haske ya bude yana mai yarda da ainihin addinin musulunci wa man yurid wanda Allah kuma yake nufin an yori lahu ya batar da shi ya ji alasadarahu dayiqa sai ya sanya kurjinsa kirjinsa ya zama mai kunci shine alamar tsiya kenan har ya zama harajan mai tsananin kunci fa mai jin laifi da damuwa ka annama ya sa'adu kamar kai ka ce shi yana mai hawa ne ainihin ilfis sama'i wato izuwa sama yana hawa sama ne kadai babu tsani a ce bismillah ya tsalle ya kama iska ya fado ya dinga kokarin sai ya hau sama ya kunci to haka wanda Allah bai nufi da alheri ba zuciyarsa take don haka zaka ga ko a cikin mutane ana zaune lafiya wani zaka gan shi da nishadi zuciyarsa a sake wani kuma a kuntace yake kullun neman bala'i mutum kaga mutum kullun kamar dan gidan sama sifa neman bala'i yake zuciya a kuntace to tun daga nan ake gane shakawa ko da mutum zai zama mumini ne musulmi ne amma zuciyarsa kuntace to za ka gan shi cewa shaƙiyin duniya ne a duniyance za ka ga rayuwar ya take sai an samu sakewar zuciya zuciya ta saku da kowa da iyalanka lafiya da 'ya'yanka lafiya da kowanka lafiya wanda ya zage ka ko ya taso maka da musiba ba komai kai wane ne ka dinga duban kai waye ka san rashin sanin matsayi shine yake kawo matsala ka san matsayinka kai wane ne a cikin sa halittar Allah kai ba komai ba ne to wannan yake koman ma ya zama asalin halitta shine ba dai shi ba da ba kowa dan daraja da girma annabi Muhammadu bayi sun masa kuma bai damu ba kuma ya haƙura kuma zuciyarsa yan shara yana buɗe bai damu ba amma yanda kana jin kana sallah kana azumi kai mumini ne dan wani ya dan taba ka kaji ka kai kunci ka shiga wani yanayi daban to sai ka koma kai kokari maza maza ka gyara dan kar ka je ka shiga cikin zayiƙa harijan shi ake gudu komi mutum kar ka ɗauki ka ɗauki kanka komai ɗaukan kaina ni wane ne ni na isa ni ubana wane ne sai ni to daga nan bala'i yake farawa daga nan rayuwa take fara kunci ka sama ba komai ba ne ka zama ba komai komai aka yi yayi daidai ka dinga tuna sama sai a huta don kaga abin da annabi musa ya kai kara wata rana da ya gana da allah ya ce ya ubangiji mutanen nan nawa ina son su da alheri ina ta kiransu zuwa kaɗaita ka don su samu rahamarka amma zagina suke kullum yi suke da ni ba sa kyautata mu sai Allah ya tambaya annabi Musa kai ka halice su ce ba ni na halice su ba ya Allah kai ne ka halice kai kake raya su sai Allah kai kake raya kai kake arzuta su Musa ya ce ba ni nake arzuta su ba Allah kai kake arzuta su in ajalin su ya cika kai kake kashe su ya ce Allah kai ne ka imani dinni nake musu haka ya ce to hawa hatta ana innahum yusubbuna ni in dai halitta ne hanni da nake musu haka zagi na suke to kai kuma asuwa ka gani ai karshen ladautarwa kenan kai kuma wane ne da ba za a zage ka ba amma haka barka ba a zage ka ba ba a ci mutuncin ka ba ba yi ma yanke ba ba yi ma kage ba ba sai ka koma ka tuhumi kanka ba kuma bayan Allah nan da muke koyi da su iyayen gidanmu ɗin nan sufaye kullum kullum neman shiga suke gurin Allah amma sun san musibar bayi ita take da ba su taraki ai imamul junaid yana cewa kwana arba'in ta zo maka baka gaba da wani musiba ba daga Allah ko daga bayan Allah ba wani komai to ka koma ka bincike alaka ka da Allah
ji su mulkalau sumul kalau din nan ai ba za ta yiwu ba in ko ta yiwu to mutum sai kar ya ji- ka- sai kuma kar ya zara kansa kar ya zaci ya- ya samu wani ci ya samu wani garabasa ne Mm-mm. dole ne sai da haƙuri almuminu mujarrabun Yawwa, kuma mun ji annabi hadisi ingantacce annabi ya ce idan Allah ya so bawa sai ya jarrabe shi idan ya jarrabe shi ya yi haƙuri sai ya zaɓe shi idza ahabba Allahu abdan ibtalahu wa idza sabara ijtabahu to iyayenmu wani haƙuri ne ba su sha ba wani bala'i ne ba Allah ya zaɓe su ba to haka bayan Allah suke kullum ya da kakanni malamai waliyai da suka shuɗe kowa da abin da ya sha amma shi dai Allah ne bai ba- don ba wanda yake tsoro Eh, shi Allah shi yake tsoro kowa ya ubanka sai Allah ya dasula ka a ruwan Allah yauwa to wannan shine abin da ya kamata mu dinga koya a cikin rayuwar manzon Allah ko mai aka yi baka taba jin annabi ya furta wani abu mai muni ya ce bai yadda ba bai ma taba ma magana ba Allah ne yake yi saboda haka Allah muna roƙonka ka sa muna daga cikin wanda ka shirye ta ka kuma ki buɗe ƙirjinmu da musulunci da ɗabi'o'in musulunci ba fushi ba faɗa ba zagi in ma ka ji zagin ko a to to shikenan an wata musiba ce ta zo maka Allah ai ya ce yana jarraba mumini li yusami atadarruahu Allah yana jarraba wanda yake so domin kawai ya ji tadarru'i ka koma ga Allah idan ka in ko bala'i bai zo maka ba daga bayi to yaushe za ka koma ga Allah Hmm? Maulan mu Shehu ba yana cewa a jarar aza min humliyar la tarkana ilaihi muballil ilahi farkana daga bayi yan uwa da kowa da kake gani daga nan Allah yake jeho ma bala'i ya zubo musiba domin me domin ka karkata zuwa ga Allah karka kar amma idan ka zama baka da wani bala'i ba wani mai cin zarafin ka ba ba ku- ko sai ka mance ma da Allah ya muka yi ba gashi Allah ya ladautar da mu ba Mm, a ƙasar nan kowa ya san me ya faru aka mance da Allah aka dinga ambaton wani shi zai fitar da mu daga yunwa daga bala'i ya aka yi Allah Allah yana mancewa ne ko zai kyale ce sai ba mu wanda muke ganin eh shi din ne an mance da shi ko to Allah zai tuna mana da shi gashi nan musibu one by one Allah ka takaita ta ka kuma ban mu da Allah to Allah tabaraka wa ta'ala ka bude kirazan mu ka cusa musulunci kar ka hada mu da damuwa Allah ya ce kazalika haka lamarin yake Allah yake yi yaji Allahu rijsa Allah yake sanya wato datti da azaba da kuma shedanci alal lazina a bisa waɗannan da la yuminuna babu suna masu yin imani Alhamdulillah.